A'udhu billahi samiru alim mini shaitanir rajim. Yan wa masu albarka za mu saurari karatu daga cikin littafin Muktasar Khalil na Maulana Al-Sheikh Khalil ibn Ishaq. Shakir Abdullahi Maraya shine zai karantar da mu cikin fassara a yayin da Malam Sani Musa Malami zai ja masa baki. Akramakumullah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فما كان من نقص نعم كملوه نعم ومن خطأ نعم أصلحوه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode da Allah ya ƙara ba mu dama a wannan mako za mu ci gaba da karatun muktasar khalil a littafin da malam ahmad isa shugaban gidan rediyon birkete family yake ɗaukar nauyi domin tunawa da mahaifinsa malam isa muhammad allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da aljannatul firdaus a makon da ya gabata a cikin gabatarwa da shi mai wannan littafi a sheikh khalil ibn ishaq yake yi mun ji cewa ya yi addu'a cewa allah ya amfana da wanda ya rubuta littafin da wanda ya karanta littafin da wanda ya tabbatar da shi da kuma wanda ya kowane irin aiki game da littafin sannan kuma ya roƙi Allah ya tsare mu daga kuskure kuma ya datar da mu a wajen magana da aiki sannan kuma mun ji cewa malam ya kawo uzuri ya bayyanar da uzurinsa ga mutane waɗanda suke da hankali ingantacce hankali lafiyayye game da takaitawa wanda ya afku a cikin wannan littafin wato duk yadda littafin nan ya kai mun ji cewa shi shehu khalil yana ganin ya gaza game da wannan aiki da ya yi in Allah ya so ya yadda za mu ci gaba a wannan mako na'am
فما كان من نقص to shehu khalil ya ce fama kana min naqsin kammaluhu كملوه wa min qada'in aslahuhu ya ce fama kana min naqsin duk wani abu da ya kasance na tauyaya na raguwa a cikin wannan littafin aka ga cewa an samu na ƙasa a wannan littafi to su malamai masu hankalin nan lafiyayyen hankali ingantaccen hankali to kammalu sai kashi ma da fi'ili madi ma'ana kammalu sai ce sun cika shi kawai ma'ana su cika shi duk abin da aka gani wato ya ba da izini kuma har yau duk abin da ka gani a wannan littafin cewa na ƙasu ne to a kammala abin ma'ana a gyara shi na'am ومن خطأ kuma duk abin da aka gani na kuskure أصلحوه su gyara shi shi ma sai kashi da fi'ili madi eh su gyara shi domin kyakkyawan zaton cewa in an gana ƙasa za a cika in kuma an ga kuskure za a gyara na'am فقل ما يكلس مصنف من الحفوات eh faƙallama ya kalisu musannafun minal hafawati فقل ما يكلس مصنف minal hafawati eh ya ce wato ɗan kaɗan ne za ka ga a- wato littafi da aka wallafa a ce ya tsarkaka minal hafawati daga kurakurai eh wato ana iya samun littafi ba kuskure in an yi talifin littafi ana iya samu a zahiri a gaba kuskure ko da akwai sai Allah subhanahu wata'ala ya saba a gani ba amma irin wannan ɗan kaɗan ne littattafan da za a duba ɗin a gaba bu kurakuran kaɗan ne eh shine yake faɗa ana in kuma an karanta shi akan wazanin mufa'ilu kamar da shi mai jan baki ya ja aka ce musannifun to sai zamana kenan aƙalla ne akan sami malami marubucin littafi mai sana'ar rubuta littafi a ce ya tsarkaka min alhafawati da yin kurakure a cikin wato tasnifin da ya yi na littafi na'am aw yanzu mu'allifun min al-atharat yawwa aw yanju mu'allifun ko kuma a ce mai wallafa littafi ya ya samu tsira minal atharati game da tuntuɓe shine kurakurai Eh, wato zai yi wuya kaga a ce mutum ya yi talifin littafi ma'ana ya harhaɗa domin shi littafi wato har harhaɗawa ne marubucin ne ya ɗibo can ya ɗibo can ya ɗibo can ya ɗibo can ya haɗa shi yasa ake kiran marubucin littafi mu'allif ma'ana wanda ya harhaɗa to da yawa a samu marubuci a ce ya tsira wato ƙalla ne kai za a samu marubuci a ce ya tsira min al'asarati daga kurakurai saboda haka ne shehu khalil yake cewa duk abin da aka gani a wannan littafin na naƙasa na tawaya to a cika a mayar da shi ya zama na kammalalle duk kuma abin da aka gani na kuskure a gyara suwaye za su yi wannan aiki wato zaul albabin nan malamai waɗanda yake kuma zaul albab ga malantar kuma ga hankali ga ingantaccen hankali to kaga har yanzu dai matanin ba a samu a duniya littafin yau fiye da shekara 665 ba a samu wanda ya ce a cikin muktasar ɗin a cire kaza a sa kaza ko kuma a a ƙara kaza ba Eh, dama shi mai littafin ya faɗi haka ne saboda ƙasƙantar da kai nuna cewa shi bai isa ba eh na'am
kitabu daharati kitabu daharati na'am babun fi ahkami daharati na'am wa ma yunasibuha na'am babun fi ahkamit daharati wa ma yunasibuha kitabu daharati wato wannan bangare ne na tsarki Eh, dalilin da yasa akan kira wannan wato da littafi wato duk sanda aka sami mas'aloli wayanda yake sun yi tarayya a hukunci to sai a haɗa su a littafi wuri guda to wannan ɓangare na littafi da zai yi maganar waɗannan mas'aloli waɗanda yake sun yi tarayya a hukunci to sai a kira shi da kitab sannan kuma ana iya kiransa da babun ana iya kiransa kuma da faslun to kuma ana iya haɗa uku in aka yi amfani da kitab to sai a karkasa kuma sai ya zamana ɓangare kaza wanda zai magana akan matsalolin da suka yi tarayya akan hukunci akan ɓangare kaza to sai a kira shi da babun to daka ne in aka ga kitab to kuma karkashin shi sai a samu abwab wato babi babi babi babi in kuma babi aka yi amfani da shi to shi ma babi wato daidai yake da kitab wato ɓangare ne na littafi wanda yake ɗauke da matsaloli waɗanda suka yi tarayya a wani hukunci to in aka yi amfani da babun to kuma wani ɓangare da zai magana akan wani abu da ya shafi waɗannan matsaloli ɗin to sai a kira shi da fasali to saboda haka in aka ga dama mutum yana iya cewa kitabu kaza ko babu kaza ko fasalin fi kaza to shi nan shehu khalil ya zaɓi kitab na'am kuma wato sai ce kitabu ɗaharati wato wannan littafi ne na tsarki ma'ana wannan ɓangare ne da zai magana game da tsarki. Al-Tahara a luggar larabci abinda ake nufi shine samun tsafta daga dauda a luggar larabci kenan duk sanda mutum ya zamana babu dauda a jikinsa babu dauda a tufarsa babu dauda a wurin zamansa to a harshen larabci sai a ce wannan yana da tsarki wato tsafta a lugar larabci e ko a hausa ka ja kai wane yana da tsafta to wane ɗahir kenan lugatan wato yana da tsafta sannan kuma majazan kalma a ɗahara wato tana ɗaukar tsarkaka daga aibi ko da waliyi ne a cikin mutane a yanzu misali wanda aka tabbatar da wana waliyi ne misali gashi ya fito daga gurin fitsari ko ya fito daga wurin bayan gida ko ya tashi daga bacci amma kana iya cewa ai wane yana da tsarki nan abin da ake nufi ba tsarki na dauɗa ba wato aibi za ka ji an ce ai wane tsarkakakken mutum ne ma'ana ba shi da aibi aibi majazan a ɗahara tana ɗauka to shar'an wasɗilahan a shari'a kuma da istilahin malamai na furu'a abinda ake nufi shine ko dai ya zamana ɗaukakewar hadasi kari abubuwan nan waɗanda suke uh, guda biyu suna fitowa ta baya guda uku ta gaba sannan kuma ana nufin kuma har ila yau wato gusar da najasa wanda yake shine ake magana ana wato nan kenan ɓangare ne na littafi da zai yi magana akan ɗaukakewar kari hadasi ya za a kawar da shi sannan kuma yana magana akan gusar da najasa shi wannan ɓangare na littafi na'am babu babun babun fi a kamin harati wa ma yunasibuha na'am wannan babi ne e, babun shi kuma a lugga larabci abinda ake nufi wurin shiga kofa e, an yi gini ne mai bango guda hudu to inda aka sara in an zo za a shiga din nan kofa to shi ake kira babun a luggar larabci to a a kuma gurin malamai marubuta abinda ake nufi shine abinda na faɗa a baya wato wani ɓangare ne na littafi suna ne na wani ɓangare na littafi wanda yake magana akan wasu mas'aloli da suka yi tarayya akan wani hukunci na'am wato nan fi a kami ɗaharaci game da hukunce-hukuncen tsarki wato nan abin da yake nufi wannan ɓangare ne na littafi wanda zai yi magana game da wasu abubuwa waɗanda sun yi tarayya akan wani hukunci shine hukuncin tsarki ɗahara ɗin mun ji hukuncinta a istilahin masu furu'a masu fiƙihu shine mene shine kawar da najasa ko kuma kawar da kari hadasi na'am wa ma yunasibuha da kuma abin da yake da munasaba wato yake da alaka da shi tsarki din eh shi ne za a yi za a yi magana a nan don me ya fara da ɗahara saboda Allah ya kawo aljan da mutum ne ma'ana ya halicce su domin su bauta masa to kuma ita wannan ibada uwarta sallah to kuma babban sharaɗin sallah shine tsarki to da haka zai fara da shi na'am yarfa'ul hadathu na'am yurfa'ul hadathu wa hukumul khabasi bil mudallaki na'am
yarfa'ul hadathu yurfa'ul hadathu ana kawar da kari menene kari kari dinnan iri biyu ne akwai kari karami akwai kari babba hadasi babba shine fitan mani janaba kenan hadasi karami kuma ya kasu gida biyar biyu daga baya bayan gida da rihi abinda bahaushe ke cewa tusa sannan uku daga gaba fitsari da maziyi da wadiyi to in an hada wato hadasin yana da gida biyu kenan akwai gidansa babba a wannan gida babba wanda ke zama a gidan shine janaba wato fitan mani da makamantansa to a ɗaya gidan kuma abubuwa guda biyar ne ke zama su ne abubuwan da na faɗa ɗin nan to kagan an haɗa gaba ɗaya wannan gida akwai biyar wannan gida akwai ɗaya hadasin kenan zai zama na ƙanana guda biyar babba guda ɗaya shi babban dole sai an masa wanka e, janaba ɗin kenan na'am shi ne munan malam zai gaya mana ya za a kawar da shi hadasi ɗin babba da ƙaramin ya ce yurfa'ul hadasu ana ɗauke kari mana ana kawar da kari na'am wa hukumul kabath kuma ana kawar da hukuncin dauɗa bil mutlaq e, wato da sake menene sake a nan siffa ne menene abin da ake siffantawa ɗin ya shafe shi kasan dama ya ce littafin muktasar ne e, wato wanda aka takaita ne wato ruwa sake e, wato babu abin da ke kawar da kari sannan kuma ya ɗauke hukunci na dauɗa sai ruwa ruwan kuma mu ɗilaƙi sake ruwa za mu ji menene shi nan kuma kaga ya fara da da magana akan ruwa dalili saboda tsarki na ruwa shine asali eh in kaga an yi da turbaya ko dutse ko makamancin haka taimama kenan wani dalili ne ya faru na'am
wa huwa ma sadaqa alai ismu ma in bila qaidin wa huwa shi ruwa sake Na'am, ma sadaqa alaihi ismu ma'in shi ne abin da sunan ruwa bila ƙaidin ba tare da dabaibayi ba sadaka alaihi ma'ana ya tabbata a kansa nan sadaka nan ma'ana ya gazgata a kansa ma'ana ya tabbata a kansa menene sunan ruwa bila ƙaidin ba tare da dabaibayi ba ruwan kumfa kaga yanzu an- a- a- da- akwai dabaibayi an ce ruwan kaza ruwan madara ruwan zuma kaga duk akwai abin nan akwai idafa wacce asalin waɗannan abubuwa da aka jingina suka haɗu da ruwa ba tare suke ba wato duk sanda za a ce ruwan kaza to sai a duba wannan idafa bayaniya ce ko kuwa don misali in an ce ma'ul bahari ruwan teku to kaga wannan bayani da aka yi magana dai kan ruwa ce amma albahar din wanda yake shine mudafin ilaihi ya zo ne domin bayani ruwan kogi to wannan ba irin shi ake nufi ba ko ma'ul bi'iri ruwan rijiya kaga kawo bi'iru ta zama na mudafin ilaihi idafa ce wato bayaniya mai yin bayani to ba shi ake nufi ba wato duk sanda dai aka samu ruwa wanda ba za a ce ruwan kaza ba wanda kuma kazan ba ya zo ne don bayanin ruwan ba to wannan shi ake kira ruwa sakake shi ne wanda za a iya kawar da hadasi da dauɗa da shi menene kabasi dauɗa wacce takan shafi jiki ko tufa ko wurin ibada na'am
wa in jami'a min nadan wa in jumi'a min nadan shi kuma irin wannan ruwa ana amfani da shi wajen kawar da hadasi ana amfani da shi wajen wanke dauda wa in jumi'a ko da an tattara shi ne min nadan daga raba raba shi ne abin nan da ke sauka ba lokacin damina ba kuma sai ka gan shi akan kwano ko akan motoci a yanzu ko akan ganyayyaki raba ɗin nan to ko shi ne rabar misali aka tattara aka kwarfe aka tattara aka tattara aka ɗan ɗura shi a wani guri aka tara aka samu wannan ruwa to in aka kau- in aka yi misali alwala da shi ko aka yi wankan janaba da shi ya yi nadan wato raba ko da an tara ruwan daga raba ne na'am
aw zaba ba'da jumudihi au ba ko kuma ruwan ya zama na ya narke
ba'da jumudihi bayan sandarewarsa da a sandare yake kamar kankara Eh, ruwa ne ya zamana yanzu ya yi kankara ya sandare to daga baya kuma sai ya zamana zaba ya narke ko ya narke da kansa ko kuma an narkar da shi to shi ma in aka yi abinda yake na kawar da hadasi ya yi ma'ana a takaice za a iya amfani da irin wannan ruwa wajen alwala da wankan janaba ko kuma wani wanka na ayyuka dai na ibada eh.
auka na sura bahimatin ko kuma ya kasance a'a ragowa ne na dabba shine auka na sura bahimatin ko kuma ya kasance ragowa ne na dabba dabba ce ta tsoma baki misali a bokiti ta kwankwada ta kwankwada kowace irin dabba shi yasa ya kawo ta da nakira bahimat bahima kowace irin dabba jaki ne ya tsoma baki a bokiti ta kwankwadar ruwa ko a drum ko a randa ya ta kwankwada da ya rage in ka zo ka ɗiba a buta kai alala da shi ya yi ko kuma na bokitin kai da ya rage ka ɗauka ka je kai wanka da shi ya yi ko kare ko alade matuƙar ruwan bai canza ba launinsa bai canza ba warinsa bai canza ba ɗanɗanansa bai canza ba ya yi na'am aw ha'idin a wahayidin ko kuma ragowar mace mai haila mace ce take da haila ta gama sai ta yi wanka ta rage ruwa sai kai ma ka shiga kai kai wankan janaba ko wani wanka dai na ibada ko kuma a- aka aka kwarara ma a buta kai alwala da shi yayi kar a ce a ai saboda ta yi wankan janaba kila ruwan daga jikinta yana tsalla cikin bokiti ko kuma sanda take wankan yana zuba a ƙasa in yadda ki ƙasa sai ya tsalla kuma ɗan ɗigonan sai ya faɗa ciki ba ruwanka Eh, mace te- te- tana da haila ta ta gama haila ta yi wanka ayu- ayu- dukkan ayyukan ibada da shi na'am aw junubin ko kuma ragowar mai janaba namiji ko mace Eh, mutum ne ya wankan janaba ko mace ce ta yi wankan janaba ta rage ruwa to shikenan a iya yin wanka da shi na ibada a iya yin kuma alwala da shi Mm, kar a ce a ai mai janaba ne ya yi wankan da shi ya rage saboda haka sanda yake wankan nan wani bangaren ruwan ya tsalla cikin bokitin ko kuma a'a ruwan ya daki ƙasa ai wani abin shi ya tsallo haka ya fada ciki Eh, shi ma mat- matukar ɗanɗanansa bai canza ba warinsa bai canza ba sannan kuma launinsa bai canza ba shi kenan ba laifi Hmm. aw faralata daharatihima Mm, shehu ya ce aufadalata ɗaharatihima ko kuma ragowar tsarkinsu su su biyun nan wato mai haila da mai janaba can abu biyu yake ɗauka da aka sai ya ɗafa tafsirin a nan mai haila ce ta sha ruwa ta ragi ya zama su'urha kenan ko mai janaba ya sha ruwa ya rage su'urhu kenan ko kuma mace ce mai janaba shi ma su'urha ragowarta ta kamfaci ruwa yana cikin janaba yana da janaba bi wankan janaba bai sha ruwa ya rage to ka sha kuma ka yi wanka da shi ka yi alwala da shi in ya kai haka nan ita ma mace to nan kuma ragowar tsarkinsu ya ware alwalarsu misali sun yi wanka suka yi alwala ko kuma a'a wankansu mutum ne yake da rarraba ya yi wanka sai ya rage ruwa ko mace ce take da haila ta gama hailar ko nan kaga ya shigar da har mai jinin biki yawwa saboda haka suka yi wanka suka rage to shikenan wannan ragowar ruwar ko a bokiti ko a daro ko a kasko ko ma a menene da suka rage to kai ma ka iya yin wanka da shi na ibada kuma ka iya yin alwala da shi na'am
aw kathiran kulli dabi najisin ko kuma a'a wato au ma'an kasiran kenan eh kaga sai ya shafe mausufin sai ya bar sifa tunda dama ya ce zai wannan littafi ne a takaice ko kuma a'a ruwa ne mai yawa ruwa ne gashi da yawa kulida bi najisin sai aka cuɗanya shi da najasa ruwa gashi da yawa sai najasa ta fada cikin shi amma shi ma bata canza mai ɗanɗano ba bata canza masa launi ba sannan kuma bata canza masa ah, mm, ah, wa- ƙamshi ko wa- bata canza mashi wari ba to shikenan dan najasa ta fada ciki ba za a ce ba za a yi alwala da shi ba ko ba za a yi wankan janaba da shi ba ko makamanta haka ma'ana shi ma ruwa ne mai tsarki kamar wanda yake najasa bata fada bane a cikinsa lam yugayyir wanda yake fa amma bai lam yugayyir wanda yake bai canza ba eh amma kaga in da najasa ta fada yaro ne ya kashi aka wanke mishi kan aje a zubar shikenan wani yaron da ya zo ya dauka kuma sai ya zuba a, a drum ko fitsari da aka ɗibo ruwan sai aka ji warin kashin to kaga yanzu wannan ah, warin ruwan ya canza so ba za a yi ibada da shi ba Eh, ko kuma a'a gashi zawan gashi ana ganin ruwan ya- in dan bokiti ne da aka zuba abin ana ganin ga, ga launin shi ya canza ya yi yalla yalo kaga shi ma ah, ba za a yi ba ma'ana in dai bai canza ba dan najasa ta fada ba komai na'am aw shakka bi mugayyirihi aw shaka shakka fi mugayyirihi mugayyirihi ko kuma mutum ya shaka game da abin da ya canza ɗanɗanon ruwan eh hal yadurru shin wannan abu yana cutarwa abin nan da ya shiga yanzu ya canza launin ruwa ko ya canza ɗanɗanon ruwa ko kuma ya canza wari na ruwa shin yana cutarwa na'am aw tagayyara bi mu- bi mujawirihi ko kuma ya canza bi mujawirihi sanadiyar abin da ke makwabtaka da shi to alhamdulillah insha Allah nan za mu tsaya saboda lokaci mako mai zuwa ina ganin sai mu tashi akan auta gayyara din Eh, nan za mu tsaya a wannan karatu a wannan mako na muktasaru khalil wanda the ordinary president wato malam ahmad isa shugaban gidan rediyon birkita family yake ɗaukar nauyi saboda tuna da mahaifinsa malam isa muhammad allah subhanahu wata'ala ya bashi aljannatul firdausi da yayanmu da malamanmu da abin da ke damun jihar mu ta Kaduna da ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya Allah kai mana maganin sa saboda alfarman manzon Allah a wurinka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين